الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata al-sheikhul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna ashirin ga watan rajab hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma sha ɗaya ga watan biyu shekara ta 2023 darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta hamsin ba ɗaya mai suna assasaniya wanda mun tsaya daidai gabar da wato abu zaidi na birnin saruja yake yi ma ɗansa wani galgadi na musamman kamar yadda ya faɗa galgadin da shi ɗan annaba adam bi yi ma wato ‘ya'yansa an gane ko ko kuma bi yi ma jama'ar da ake kiransu al'ambar ya ce kuma shi wannan gargadi ko ya akubu alaihi salam wato bai yi ma ‘ya'yansa ba mun yi bayani ba yana nufin cewa galgadinsa ya ɗara galgadin da ya akubu alaihi salam ya ma ‘ya'yansa a'a ma'ana akwai bambanci domin shi galgadin annabi yaƙub galgadi ne da abin da yake fiyayye a rayuwar ɗan adam shine tauhidi ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kamar yadda Allah ya faɗa wa wasa biha Ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun to daga cikin gargaɗinsa dai mun tsaya mun inda yake masa bayanin cewa lokacin da yake masa cewa ga irin yadda ya kamata ka zamanto a kan wannan sana'a sana'a ta roƙo inda yake ce masa wa ƙara'a babu ra'ayika bisa aika ka ƙwanƙwasa ƙofar kiwonka ma'ana da kai kawanka duk makiyayar da za ka yi kiwo to ka yi ƙoƙari ka ba da himma ka yi kai kawo wajen kulla fajjin ya ce dukkan wani titi ya ce ka sare shi da tafiya kai kudu kai arewa kai gabas kai yamma wali kulla lujjin ya ce dukkan wani wato zurfi wato shine ya ce wali ka kutsa kulla lujjin dukkan wani zurfin teku ma'ana duk inda ka san ka samu to karka ji tsoro wanta ji kulla raudi ya ce kowane dausayi kai kiwo a cikinsa wa alki dalwaka ila kulle haure jefa guganka zuwa kowane tauki duk wani tauki ka saka guganka a ciki wala ta sami ɓalaba ya ce karka ƙosa da nema wala ta malla da'aba kuma karka ƙosa da ƙoƙarin da kake faƙad kana maktuban ala asa shekina sasana ya ce tabbas ya kasance a rubuce a jikin sandar wato shugabanmu shine sasana sarkin maroƙa na duniya man ƙalaba jalaba wa man jala nala duk wanda ya nema to zai janyo zuwa gare shi wa man jala nala duk wanda ya yawuta zai samu wa iyyaka wal kasala yace ka kiyayi ƙiuya fa innahu unwanun nuhusi domin ita ƙiuya alama ce ta rashin sa'a idan aka ce unwanu shine alama adireshin abu kenan shine yace fa innahu unwanun nuhusi domin ita kiwuya ita ce alamar wato tabewa rashin sa'a kenan wala busu zawil busi ita ce tufafin ma'abuta kunci da tsanani na rayuwa wa miftahul matraba kuma ita ce dan makulli wato na buɗe ƙofar talauci. Wali ƙahul mat'abati ita ce kuma abin da ke janyo duk wata wahala. Washimatul ajazatil jahala kuma ɗabi'a ce ta waɗanda suke ragwagi waɗanda suke jahilai. Washinshinatul wakalati tukala. ɗabi'a ce ta alwakala masu meka al'amari ga wani attukala masu dogaro akan wasu wa mastashara la'asala manikhtara la'kasala duk wanda ya zaɓi ƙiuya to ba zai taɓa yanku zuma ya sha wa mastashara la'asala ba zai taɓa yanku zuma ya sha manikhtara la'kasala duk wanda ya zaɓi ƙiuya wala mala'ar raha ta manistauɗa'ar raha, duk wanda ya taki hutu, to ba zai cika tafin hannunsa da kuɗi. Wa alaika bil iƙidami walau alad dirgami, ya ce ɗana ka lazumci shiga gaba ko da zaki ne za a tinkara, ya zamanto kai ne a sahun gaba. Wa alaika bil iƙidami, ka lazumci shiga gaba walau alad dirgami ko da zaki ne za a tinkara fa inna jara'atal janani domin ƙarfin zuciya tundiƙul lisana shi ke sanya halshe ya yi magana watu ɗilikul inana shi ke sakar ma mutum raga masa ya yi yadda ya ga dama duk wanda yake da ƙarfin zuciya to shi yake da bakin magana kuma shi ne yake da damar da zai yi abin da yake so amma saɓani ga matsoraci shi ne ya ce fa'inna jara'atar janani domin ƙarfin zuciya tundiƙul lisana shi ke sanya harshe ya yi furci watu ɗilikul inana shi ke sakar ma mutum raga masa yadda ya so wadiha tudurakul huzuwa wato da ƙarfin zuciya ne ake riskar duk wani rabo da Allah yake yankawa ga bayinsa, watum sarwa kuma da ƙarfin zuciya ne ake mallakar wadata, sai ya ce, kama annal hawara, kamar yadda shi tsoro da rauni sinul kasali, wato ɗan uwan ƙiuya ne, an gane ku tsoro da ƙiuya tare suke tafe. Wa sababul fashali kuma sababi ne na tarwatsewar dukkan wasu al'amurra, wa mabuƙa'atun lil'amali kuma shi ke jinkirtan ma mutum ga duk wani aiki da ya sa gaba, wa makhayabatun lil'amali kuma shi ke taɓar ma mutum wato gurinsa, wa makhayabatun lil'amali shi ke taɓar ma mutum duk wani guri. Wali haza ƙila fil masali saboda haka aka faɗa a karin magana. man jasara aisara wa man haba khaba duk wanda ya karfafa zuciyarsa to zai yalwata wa man haba duk wanda ya ji tsoro khaba ya taɓe nan kenan muka tsaya a darasi da ya gabata za mu tashi kenan wannan gaba ta gaba ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala thumma buruz ya bunayya fi bukuri abi zajir wa jara'ati abi haris wa hazamati abi qurra wa khatli abi ja'da wa hirsi abi uquba wa nashadi abi wathab wa makri abi husayn wa sabri abi ayyub wa taladdufi abi ghazwan abi ghazawan wa talawuni abi barakish yace thumma buruz ya bunayya yace ya kai ɗana yace ka fito fi bukure abi zajir a cikin sammako irin na hankaka a cikin dabobi da tsuntsaye ba a cikin dabobi babu wanda ya fi sammako sama da tsuntsu tsuntsu shi ya fi komai sammakon tashi shi ya sa larabawa suke buga misali a wajen sammako da tsuntsu kamar yadda imrul qais yake faɗa a cikin mu'allakarsa وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابي دي هيكلي To a cikin shi jinsi na tsuntsayen ma, wanda ya fi kowane tsuntsu sammako shi ne hankaka. Shi ne a nan ya ce, Mabruz ya gunayya, ya ce ya kai ɗana ka fito da sassafe ya ce fi bukure abi zajir a cikin sammako irin na hankaka hankaka kinayarsa ne abu zajir sai ya ce wa jara'ati abil haris wato ka fito da ƙarfin zuciya da jarumta irin ta zaki domin shi zaki baya baya shine suke masa kinaya abul haris wa jara'ati da ƙarfin zuciya irin ta abil haris wato zaki wa hazamati abi kurra wato da taka tsantsan da ɗaukan mataki irin na hawainiya ita hawainiya ba ta sakin reshen da take kai sai in ta kama wani in kaga ta saki to ta kama wani ta fi komai taka tsantsan shine ya ce wa hazamati abi kurra wato da taka tsantsan da ɗaukan mataki irin na hawainiya wa katili abi ja'ada wato da yaudara wato irin ta kyalkeci wanda da zaran ya ɗauki lumfashin dabobi sai ka ga yawarci ɗaya sai ka ga kamar wani sha'aninsa yake shi ka ɗaukar lumfashinsu ne yake yaudara ce daga ya raƙo daga yawar ciɗe sai ya yi gaba shi ne ya ce wa katili abi ja'ada wato da yaudara irin ta kyalkeci wa hirsi abi abi uku ba wato da kwaɗayi irin na alade alade shi ne suke ce masa abu uku ba wa nishaɗi abi wasab wato da kuzari irin na barewa kasan barewa ta fi komai kuzari tsalle-tsalle wa makare abil Hussain wato da wayo irin na dila wa sabri abi ayyo wato da haƙuri ko kuma ka ce da jimuri irin na rakumi a jima ana ja kenan wata laddufi abi ghazawan wato da kwanto da sando irin na bazuru. mazuru shine zaka ga yana sando yana sando idan yana so ya yi farauta shine yace wata laddufi abi gasawan wato da sando irin na mazuru wata lawuni abi barakish wato da cancanza kama irin na wani tsuntsu da ake ce masa abu barakish wanda bayan shi ƙasa-ƙasa ne sannan cikin shi baƙi ne idan ya baza fuka-fukai kuma sai ka ga wani launi na tsanwa da wani ja a jikin shi tsuntsu ne wanda yake da gashi kala-kala shine suke kiran shi abu barakish wahiliyati kasiri wato da ado irin na kasir kasir kar mu manta bayani ya gabata shine wanda ya yanke hancinsa domin ya sha fansa lokacin da wata sarauniya ita ce zabba ta kashe masa ɗan uwa wada ha'i amr wato da makirci irin na amr waludufi sha'abi da taushin hali irin na al'imamu sha'abi shine amir ibn sharafil wa hatimali ahnaf wato da jimiri irin na ahnaf wa fidinati iyas da nura irin ta iyas ibn wannan iyas ibn muawiya ibn qurra ibn ibn muawiya ibn qurra iyas ibn muawiya ibn qurra al-muzani wa maja wa majanati abi nuwas wato da irin waka irin ta abu nuwas mawaƙi ne wanda yake a ɓangaren abin da ya shafi bege irin wake-wake da ake yi ma 'yan mata, to shi wannan ya shahara shi abu nuwas. Waɗama'i ash'ab da kwaɗai irin na ash'ab, wanda shi ma ya bayani ya gabata a kansa, wa aridati abil aina, wato da bujurowa irin ta abul aina, duk da cewa tun daga wahiliyati kasir har izuwa wa aridati abil aina galibi a cikin nusak ɗin babu wannan an dai samu ne a wata nuska ta wannan littafi cewa malam ya shigo da waɗannan mutane wanda yake kamanta wanda yake kamanta halayensu da ɗabi'unsu sai ya ce masa wakhalo bi saugin lisani ka tuɓe hankulan jama'a ka yaudare su ya ce bi saugin lisani game da ƙera zance na harshenka lafazin wa khalub min alkhilaba ne alkhilaba shine a hausa ake cewa saran baka ba a taya kayanka ka ce an taya wanda nau'i ne wanda yake na yaudara shine ya ce wa khalub ya ce ka yaudari jama'a ma'ana ka tuɓe musu hankali bi saugin lisani da ƙera zance wato na halishe. Wakda bi sihirin bayani, wato ka yaudare su da wato iya zance, idan aka ce sihirin bayan shine dai iya zance. Wartabi suka ƙablal jalabi, ya ce ya kai ɗana ka nemi kasuwa kafin kaya su iso. gane ko ba sai kaya sun yi so ka ringa tambaya a ina kasuwa take a wartaji suka qabla jalabi ka nemi kasuwa kafin kaya su iso wamtari a qabla halabi ka shafa hantsa wato kafin ka fara tatsa kafin ka tatsi dabba shafa hantsar ka kaji akwai nono ko babu wamtari dar'a qabla halabi yace ka shafa hantsa wato kafin tatsa wasa'ilir rukubana qabla almuntaji ka tambayi mahaya kafin wato neman makiyaya idan kana neman makiyaya farko ka tambayi mahaya inda suka ga akwai ciyawa su baka labari in ya so ka je shine yace wasa'ilir rukubana ka tambayi mahaya ƙablal muntaja'i kafin zuwa makiyaya wadan mis lijambika ƙablal mubtaja'i ya ce ka lausasa ga wannan haƙarƙarin ka ƙablal mubtaja'i kafin ka kwanta kenan ka ɗan shafa ka ji wurin akwai laushi ko ba laushi ka gyara kenan inda za ka kwanta shine ya ce wadan mis ka lausasa lijambika ga haƙarƙarinka ƙablar motsaɗaja'i kafin kwanci, washe har basira ta kalil ayafa, ya ce ka wasa basira taka nura da Allah ya maka ya ce lil iyafa domin shi ne wato domin shi yake cewa lil ayafa idan aka ce al iyafa shi ne arashi. wanda asali dai nau'i ne wanda yake na diba da suke yi tun a jahiliya kamar yadda shine ake cewa al'iyafa bokanci kenan na mutum kamar yadda suke sai a je itaciya wadda take da tsuntsaye mutum sai ya firgitar da su in sun yi gaba sai ya ci gaba akan al'amarin da ya sa gaba cewa lamarin nan zai yi idan suka yi baya sai ya ja da baya ya fasa in suka yi dama sai ya ringa jin daɗi yana murna akwai albarka cikin lamarin in suka yi hagun sai ya canfa cewa kwata-kwata babu alkhairi to asali da ake kiran shi al'iyafa ko al'ayafa san min afa ya afu ne ma'ana kyama saboda in sun yi hagun suna kyamar abin sai a ja da baya to sai gaba ɗaya ake kiran shi wannan canfi da ake kiran shi a taɗayyur suke kiran shi al'ayafa shi ne ya ce wa shahab ka wasa basirataka nurar da Allah ya maka lil'ayafa wato domin arashi wa an'im nazaraka lil qayafa yace ka kyautata dibinka lil qayafa domin sanin kama kafin kin fataha yayi mata ko ha kisra yayi mata ko to shi ma iyafa ma kisra yayi mashi ko duka fataha yayi musu kiyafa shine masa kasra dukan shi ma ya ce wa ani imna zaraka lil kayafa ma'ana ka kyautata dibinka wato domin sanin kama fa inna man sadaka tawassumuhu domin duk wanda lurarsa ta gaskata ɗala tabassumuhu mulmushinsa zai tsawaita man sadaka tawassumuhu ƙala tabassumuhu duk wanda lurarsa ta gasgata to mulmushinsa zai tsawaita kenan duk mutumin da ya gasga ya kyautata lura in har lalle lurar shi ta ga wannan ta yi gaskiya to mulmushin shi kuma zai tsawaita sai ya ce wa man akhda at firasatuhu duk wanda lurarsa ta kuskure abda at farisatuhu wato farautarsa za ta yi jinkiri ma'ana abin da yake so ya samu zai yi jinkiri idan aka ce farisa shine farauta abin da kenan naman dawa yake faraucewa ya ce wa kunya bunayya kafifal kalli ya ce ya kai ɗana ka zamanto mai sauƙin ɗora nauyi ga jama'a idan aka ce alkallu shine wanda yake zama nauyi akan jama'a kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa daraballahu matsalar rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim shine yace wa kunya bunayya yace ya kai ɗana ka zamanto khafifal kalli mai sauƙin ɗora nauyi akan jama'a qalilad dalli ka zamanto mai ƙarancin yanga kar ka zamanto kana da yanga da yawa ragiban anil alli kuma ka zamanto mai kyama game da koma shayarwa ma'ana in an baka ka dangana ka yi haƙuri ka yi gaba kar ka ce sai ka koma kana ci ragiban anil alli kana mai kyama game da koma shayarwa ƙani minal wabali biɓɓalli ka zamanto kana mai dangana da yayyafi minal wabli game da mamaku ma'ana duk ɗan abin da aka ɗauka aka baka ka dangana ka ɗau haƙuri kai gaba karka ce ya sai an baka da yawa shine yace qani'an kana mai dangana minal wabli bitballi wato da yayyafi game da mamaku wa azim waqa al ka girmama wato shine duk wani abu wanda yake ɗan kaɗan idan aka baka ka maida shi cewa da yawa ne wa azim waqa alhaqiri yace ka girmama wato shine ɗan kaɗan kin kyauta da aka yi maka washkur alal naqiri kai godiya wato ga fatar ko kuma wannan washkur alal naqiri ka yi godiya alan nakiri ga duk wani abu ɗan kaɗan da aka baka annakir shi ne ɗan kwarmi da yake kasancewa a bayan ɗan dabino an gane ko kamar yadda Allah yake faɗa wala yuzlamuna naqira idan aka ce annaqir kenan wannan kurmi na bayan ɗan dabino idan aka ce fatil fatar da take naɗe ɗan dabino idan ka ɓare dabino a jikin ɗan za ka ga wata farar fata to ita ce ake kira fatil idan aka ce kidimir shi kuma wannan zare wanda yake kasancewa a jikin tsagar ɗan dabino shi kuma naƙir kenan wannan kurmi wannan yan tsakwata wadda take kasancewa a bayan ɗan dabino to shine a nan misali ne ake sanyawa game da ƙanƙanta shine ya ce washkur ya ce kai godiya alan naƙiri ga duk wani abu da aka baka komin ƙanƙantarsa wala ta kanat inda raddi kar ka sake ka yanke ƙauna lokacin da aka dawo da kai an gane ko in wani bai baka ba to kar ka yanke ƙauna wani zai baka wala tastabi'id wala tastabi'id rashi hasaldi kar ka ga nisan wato yayyafi na asaldi shine wato fandutsi ko kuma haƙo an gane ko shine asal shine yace wala tastabi'id rashhas salli yace karka ga nisan yayyafi na haƙo kamar yadda can ubangiji ta'ala yace fatarakahu salda ma'ana maruwaci karka ga nisan cewa ba zai bambari ba ko da mutum maruwaci ne kai dai ka kwankwasa wannan kofa karka ga nisan cewa ba zai bada ba wala tastabi'id rashi as-saldi yace karka gani sanyayyafi na as-saldi shine wato dutse wanda yake mai santsi yace wala tayas min rauhillahi karka yanke kauna wato game da jin kan Allah innahu la yayas min rauhillahi illa al-qaumul kafirun domin ba wanda yake yanke kauna game da jin kan Allah in banda mutane waɗanda suke kafirai وإذا خيرت بين ذرة منقودة وذرة موقودة yace ya kai ɗana in har an baka zaɓi baina zarratin tsakanin zarra manƙuda wadda take a hannu take yanke wadurratin mauƙuda da gwal wanda yake abin yi ma alkawali cewa sai nan zuwa gaba za a baka ya ce famil ilan nagadi ya ce ɗana ka karkata zuwa abin da yake hannu take yanki misali idan mutum ya ce zai baka dala goma a yanzu in kuma kana so ka yi haƙuri gobe ya baka jikka ko zuwa jimawa ya baka jikka guda amshi dala goma an gane ku shi ne ya ce wa'iza ku yirta in an baka zaɓi bai na zarratin tsakanin zarra idan aka ce zarra shine jinkiya shi ko kuma ƙura ta taga ta inda haske yake shigowa hasken rana yake shigowa idan ka buɗe taga zaka ga wata ƙura tana tashi wadda baka iya kama ta da hannu to ita ce ake kira zarra misali ne game da abu wanda yake ya kai matuƙa a wajen ƙanƙanta kenan in an baka zaɓi game da wani abu ɗan kaɗan manƙudatin wanda yake abin hannantawa ma'ana yanzu za a baka wadurratin mau'uda da gwal wanda yake abin yi ma alkawali ya ce famil ilan naƙadi ka karkata izuwa abin da yake hannu wanda za a baka take yanki wa faddilil yau ma'adal gadi ka fifita yau akan gobe ya ce fa'inna litta'akiri a fati domin shi jinkiri yana da wasu aibuka da suke biyar shi wani la'aza'imi badawa ce niyoyi suna da wasu al'amurra da suke bayyana yanzu za ka ga mutum ya yi niyya kuma zuwa jimawa niyyar ta canza wani la'idati mu'aƙibatun wato alƙawulla suna da wasu abubuwa masu biyar baya mutum zai yi maka alƙawali amma kai tsaye sai kaga wani abu ya biyo baya wannan alkawali ya canza ya ce wa bainaha wa bainan najazi a ƙabatun wato tsakanin alƙawulla wa bainan najazi da tsakanin zartarwa a ƙabatun wato akwai wasu lalloki wa ayyo a ƙabatun wasu lalloki suka kai su aqaba jam'i ne na aqaba aqaba shine lalloki hanya ta tsakanin dutse da dutse ma'ana hanya mai wahalar bi to tsakanin alƙawulla da zartarwa akwai aqabat ma'ana wasu al'amurra lalloki masu wahala wa ayyu aqabat wasu lalloki ne suka kai su yace wa alayka bi sabri ulil azmi yace ɗana ka lazumci haƙuri irin na manzannin Allah wanda ake kiransu da ulul azmi wa rifqi zawil hazmi da tafsasawa ta ma'abuta jimiri yace wa janib khurqal mushtaddi yace ya kai ɗana yace ka nisanci kaushin hali na almushtaddi wato mutum wanda yake mai yawan cika da batsewa an gane ko almushtaddi mutum mai yawan fushi ya ce to ka nisanci kaushin hali irin na mutum wanda yake mai cika da batsewa ya ce wa takhallaq bil khuluqis sabdi ka ɗabi'antu da irin ɗabi'u waɗanda suke na mai sauƙin hali ma'ana ya zamanto ɗabi'unka ɗabi'u ne waɗanda suke masu sauƙi wata khallak ya ce ka ɗabi'antu bilkulkis sab'i wato da ɗabi'u waɗanda suke masu sauƙi wa ƙayyadin dirhama birrab'i ya ce ka dabaibaye kuɗinka birrab'i wato game da ɗaurewa ma'ana kar ka yi wasa da ku duk abin da ka samu ka yi ƙoƙari ka ɓoye su shine sai ya ce wa shubil bazla bidabdi ya ce ka ɗaure wa shubil bazla wato ka gauraya kyauta da ake maka bidabdi wato game da tantancewa ma'ana ka kiyaye ta shine suka hakaito wani daga cikin magabata ana ce masa abu hatim addari shine yake faɗa ni da mahaifina mun shiga birnin Sham. A wani titi ya ce sai na ga wani mutum yana wasa da maciji, yana cewa wawa zai ba shi dirhami guda ya haɗe masa wannan maciji. Wa zai ba shi dirhami guda ya haɗe wannan maciji. Ya ce mahaifina sai ya ce, mahaifina sai ya ce ya kai ɗana ka kiyaye kuɗinka. kaga dai saboda kuɗi ne ake hamar haɗiyar mace ya ce ka kiyaye kuɗin ka karka yi wasa da su wanda to wanda nau'i ne wanda yake na su masu yaudara na cewa ka ba su kaza za su yi ɗan rufa ido ba macijin ba zai haɗe shine ya ce wa shumil bazla ka gauraya wato kyauta bilbabi wato game da tantancewa shine kiyayewa wala ta ja'al yadaka maglulatan ila unukik kar ka mai da hannunka ya zamanto abun kukuncewa zuwa wuyanka ma'ana karka taurare ya zamanto baka ciruwa wala tabsuduha kullal basdi kuma karka shimfiɗa hannunka matukar shimfiɗawa duk abin da ya shigo hannu ka ɗauka ka bayar ya ce wa mata na ba bika baladun a duk lokacin da wato gari ya ɗaukaka gabarinka ya dakushe, ka buga ka buga shuru, auna baka fihi kamadun, ko wani baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa ya same ka a cikin shi, ya ce fabutta minhu a malaka, wannan gari imaza ka yanke gurinka game da shi, an gane ko ka yanke gurinka game da wannan gari. wasu rahamin hujamalaka ima zaka kore raƙuminka gabarin shi ya ce fa khairul biladi ma jammalaka fiyayyen gari daga cikin garuruwa ma jammalaka garin da ya kawatar da kai inda ka samu jin daɗi da walwala to ka maida shi shine garinku wala tastafkilannan rihila kar ka ji nauyin wato bulaguro an gane ko karkaji nauyin lautawa ga barin wannan gari ya ce wala ta kara hannan nukula karka kyamaci an nukula ciratuwa shine ƙaura ya ce fa inna a alama shari'atina lalle manyan malamai na shari'armu ta musulunci wa ashiyaka ashiratina da dattawan wato ƙabilarmu ajima'u dukkansu sun haɗu akan cewa ala annal harakata baraka cewa motsi albarka ne an gane ko hausa suka ce zama wuri ɗaya zamnewa ne to shine yace ala annal harakata baraka wato motsi albarka ne waddarawata subtaja waddarawata subtaja wato nashadi da kuzari ma'ana mutum ya tashi yayi kazar kazar shine ake kira aqwara kazar kazar yace subtaja wannan wato alama ce ta biyan bukata idan suka ce subtaja shine dai kamar shak da ake ba mutum ta kuɗi wanda zai je ya ɗauka to shi wato kazar-kazar ya zamanto mutum yana da kuzari wannan alama ce kenan ta biyan bukata shine ya ce waɗarawata wato kazar-kazar sutajar ya ce alama ce ta biyan bukata warazau su malamanmu sun aibanta alaman za'ama ga duk wanda ya raye cewa annal kurbata kurbatun cewa wai bakunci wato kunci ne da bakin ciki wannan kulata musula wanda suka ɗauki cewa ita ƙaura wato musulaci kamar an yanke ma wata gaba ne suka ce suka suka aibanta duk wanda ya tafi akan wannan ra'ayi na cewa annal kurbata kurba wannan kulata musula waƙalu sai suka faɗa suka ce hiya ta illatu maniktana abin razila shi zaman gida wato lalla shi ne na duk mutumin da ya dangana bin razila wato game da kaskantacciyar rayuwa komawa baya wanda ya dangana da kaskanci wannan shi ne yake lazimtar zaman gida wa radiya bil hashafi wasu ilkila wanda ya gamsu ya yarda da bilhashafi wato da abu wanda yake koma baya in aka ce alhashaf shine wato lalata koma bayan dabino wanda yake lalatacce wasu ilkila kuma da mummunan awo an gane ko mummunan awo a baka abu wanda yake ba cikakke ba to zaman gida duk wanda ya yarda da wato koma baya daga cikin abubuwa da mummunan awo to shine yake zama a gida ya ce wa iza azma'ata ala ligtirabi in har kayi niyya akan yin bakunta wa a'adatta lahu al'asa wal jiraba ka tanada mata sanda wato da burgami yace dana fatakhayyarir rafiqal mus'ila min qabli an tus'ila ka zaɓi aboki wanda zai taimaka ma an gane ko ka zaɓi abokin tafiya wanda zai taimaka ma min ƙable an tusida wato kafin ka hau hanya tun kafin ka hau hanya to yi ƙoƙari ka zaɓi abokin tafiya wanda zai taimaka ma lafazin an tusida min al-is'ad ne al-is'ad shine ma'ana az-zahabu fil ard ga yacin iz tusiduna wala taluhuna ala ahad sai ya ce fa inna lijara qablar dari domin shi makwabci shi ake nema a farko kafin a sayi gida kafin ka sayi gida sai ka tambaya suwa suwa ne ne a unguwa shi ne ya ce fa inna lijara qablar dari makwabci shi ake nema kafin a sayi gida warrafiqa qablar dariqi abokin tafiya shi ake nema kafin a hau hanya خذها إليك وصية لم يوسها قبلي أحد غراء هاوية خلاصات المعاني والزبد نقهتها تنكيها من مهض النصيحة واجتهد فأمل بما مثلته أمل الذي بأخي الرشد حتى يقول الناس هذا الشبل من ذاك الأسد يتي خذها إليك وصيةً ya ce ya kai ɗana karbi wannan galgadi da nake maka lam yusi ha a ahad kafin ni babu wani wanda ya taɓa ma wani irin wannan galgadi garra'a ya ce wasiya ce wadda take faraƙal hawiyatan khulasatil ma'ani wadda ta tarar da dukkan wasu tatattun ma'ana wa zubad wato da ahurari idan aka ce azubad shine ma'ana mai da yake hayowa saman nono wanda ake yadewa shine yace hawiyatan khulasatil ma'ani wasiya ce ko ka ce galgadi ne wanda ya tarar da dukkan wasu tatattun ma'anoni wa zubad wato da ahurari ma'ana duk wani abu wanda yake tacacce wanda yake mai kyau na ƙahatuha ya ce na tace wannan wasiya tanƙiha irin tacewar mammahaban nasihata mutumin da ya tsantsanta nasiha wajta had ya yi ƙoƙari a wajen tace ta fa'amal ya ce ka yi aiki bi ma masaltuhu da abin da na kamanta maka amalan labibi irin aiki na mai hankali akhir rashad ma'abucin shirya hatta ya ƙulan nasu har a kai lokacin da mutane za su ringa faɗa haza shiblu wannan kwikwiyo min zakal asad na wannan zaki ne gane ko har ya kai mutane su tabbatar da cewa lalle kai ɗa ne ga abu zaidi sun makala sannan sai ya faɗa sai ya ce ya bunayya ya kai ɗana kada ausaitu tabbas na yi maka gargadi wasta kasaitu kuma na kai matuƙa na kai makura a wajen yi maka galgadi fa ta daita in har kayi koyi da galgadin da na maka yace fa wahallaka menene mafi mamakinka wa ini daita in kwa ka sake ka ƙetare wannan wasiya da na maka yace fa aham minka ya ce to menene mafi muninka ya ce wallahu khalifati alaika Allah shi ne khalifata a kanka ma'ana shi zai kula min da kai wa arju Allah tukulifa zanni fika ya ce ina fatan wato kyautata zatona game da kai kar ya saba wa arju ina fatan Allah tukulifa zanni fika kar zatona ya saba wato game da kai faƙala da hubunuhu ɗan sai ya ce masa ya abati ya ce ya kai baba lawu zai a arshuka kar Allah ya sa a aje wato gadanka an gane ku gadanka kar Allah ya sa a aje shi ƙasa ma'ana matsayin da Allah ya ma da ɗaukakar da ya maka kar Allah ya sa ta yi ƙasa shi ne suke ma mutum wannan addu'a lawo zai a arshuka kar Allah ya sa a aje gadonka ma'ana darajar da Allah ya maka kar Allah ya sa ta yi ƙasa. Wala rufi ana ashuka kuma kar Allah ya sa a ɗaukaka makararka. An gane ko kar Allah ya sa a ɗaukaka makararka ma'ana addu'a ce game da tsawon kwana. Ya ce falakadu ƙulta sadadan ya ce tabbas ya ce ka faɗi daidai game da abin da ka yi mu. wa'allamta rashadan kuma ka sanar da ni wato shirya, wani halta malam yan hal walidun walada, kamun kyautar abin da wani mahaifi bai taɓa ma ɗansa kyautar shi ba. Ya ce, wala in umhiltu ba a daka, ya ce, in har Allah ƙaddara aka jinkirta mun tsawon kwanukan rayuwa ba a daka bayan mutuwarka. ya ce la zuƙutu faƙadaka ya ce baba ya ce ba zan ɗanɗani ba wato shi ne ɗaci wanda yake na rashinka la zuƙutu faƙadaka ba zan ɗanɗani wani ɗaci wanda yake na rashinka ya ce fala a ta'addaban na bi adabika saliha ya ce lalle ne zan yi ƙoƙari na ladautu da wannan ladubba naka nagartattu wala aqtadiyan nabi atharikal wadiha kuma lalle ne zan yi koyi da gurabunka waɗanda suke mabayyana hatta yuqala ma ashbaha al-lailata bil bariha wal gadiyata bil ra'iha har ya kai ana faɗa cewa menene mafi kamar menene mafi kama na daren jiya bil bariha wato da safiyarta idan aka ce bariha abin da ya wakana a daren jiya an gane ko hatta yuqala ma ashbaha al-laila har ya kai ana faɗa menene mafi kama na daren yau bilbariha da daren jiya larabawa ba sa cewa bari ha sai abin da ya wakana a dare na jiya ba abin da ya wakana a cikin yini abin da ya wakana a cikin yini sukan yi amfani da lafazin ams amma in suka ce albariha abin da ya wakana a daren jiya shine yace hatta yuqala sai ya kai ana faɗa ma ashbahal laila menene mafi kamar daren yau bilbariha da daren jiya walgadiya menene mafi kamar gilgijen safe bin ra'iha da na yamma idan aka ce algadiya girgijen safe arra'iha girgijen yamma asariya girgijen dare fahatazza abu zaidi li jawabihi wa sama abu zaidi sai ya yi jijjiga domin wannan amsa da ɗansa ya bashi wa sama ya yi mulmushi wa ƙala sai ya faɗa sai ya ce man ashibaha abahu fa ma zalama duk ɗan da ya kama da mahaifinsa to bai zalunci mahaifiyarsa ba saboda ba za a tuhumce ta ba cewa a waje ta samu shi shi ne ya ce wa man yushabih abahu fa ma zalam ya ce man ashibaha abahu duk ɗan da ya kama da mahaifinsa fama zalama wato bai zalunci mahaifiyarsa ba kenan ba za a muna zato game da ita sai ya ce alal haris guna hammam alharis ɗan hammam na faɗa fa uku birtu sai aka bani labari annaba ni sasana wato su banu sasana hina sami'u hadhihi wasayar hisana lokacin da suka ji wannan galgadi kyakkyawa faddaluha ala wasaya lukumana sai suka fifita ta akan wasiyar da lukumana ya ma ɗansa wa hafizuha suka ringa haddace ta kama tuhfazu ummul ummul qur'ani yadda ake haddace suratul fatiha hatta innahum la yarawha ila al'ana aula ma laqanuhu sibyana har ya kai su har zuwa yanzu suna ganin cewa wannan wasiya ita ce ta fi dacewa daga cikin duk abin da za su laƙanta ma yaransu wa an fa'alahun min nihilatil ikiyani kuma suka ga yi ma ‘ya'ya wannan wasiya ya fi amfani game da yi musu kyauta da zinare idan aka ce al'ikiyan shine wato jin zinare wanda yake zababbe nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك